أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تو الحمد لله يا قوم الحميس بيو قوة رمضان shekara 1447 bayan hijiran mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ranar da ke daidai da 19 ga watan Fabrairu shekara 2026 shekara ta miladiya. To, kafin mafara ga His Excellency Distinguished Senator Ahmad Muhammad Makarfi, kamar yadda ya saba ya kawo zaka naira 250 a ba masallaci Allah ya saka mishi da alheri Allah ya tsarkake mishi dukiyar shi to yadda muka ce domin kwadaitar da mutane fahimtar addini wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin da aka ruwaito yace sai ya ce ala ummati zamani wani zamani zai zo akan al'umma ta taksuru fihi al القراء وتقل الفقهاء ويقبض العلم ويكثر الحرج حرج zai zo da yawa za a samu makarantar alkur'ani amma masu fahimta fukaha za su yi kaɗan kuma za a ɗauke ilimi sannan kuma kisa kashi kashe-kashe zai yawa tsakanin musulmi domin da aka tambaye cewa wal harj ya rasu Allah ƙala alƙatlu bai na ku kisa tsakaninku kunga kenan wannan karshen zamani an hada abubuwa karancin fikihu dauke ilimi da kashe-kashe da kisa tsakanin musulmi sai zama yanzu duk lokacin da aka samu sarari koyaya yake a tsaya a koya wa mutane aƙida mai kyau da kuma fikihu na magabata domin ibadarsu ta inganta fiƙihu na magabata domin ibadarsu ta maka azumin nan da muke yi da yawa mutane za su rasa azumin nan don me ba su barin cin abincinsu ba su barin cin abincinsu alhali ga alfiji da ya fito kuma Allah ce wakulu washrabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr fitowar alfijiri shi ne layin da kakkaci abinci bayan fitowar alfijiri to nawa suke ƙetar wannan layi alfijiri ya fito suna ci gashi ana azumi amma azumi a lalace shi sa muke kwaɗaitar da ayyukan ilimin fikihun nan mun ce wannan shekara insha Allah wacce shekara makaranta al'adari wannan za mu karanta cikin minti biyar da an kare abin nan babu abin nan al'ashmawiya matsalin al'ashmawiya za mu sake fara daga farko babu da waƙin wazo abubuwan da suke warware alwalla o yaron da ya ba da jawabi bai cika jawabin cewa shi kenan muna son wanda ya ba da jawabi ya ba da jawabi an sa cikakka sai a bashi dubu biyar ga dubu biyar yana jira na yau babu na waƙin wazo mawallafi ya ce ilam ka sani waffaqaka Allah Allah ya baka dacewa anna nawaqid al-wudu ala qismayn abubuwan da ke warware alwala an kasa su kashi biyu ahdath kari wa asbab al-ahdath kari da kuma abubuwan ke sabbaba kari kun ga kasmi biyu to kai yau da za tambaye ka yawa Wa'alaikun salam. Eh, ka karanta littafi? Ni wanda ya karanta littafi zan ba kudi na. Ba wani abin da ke wurare, waye karanta? Jiya mun ce daga al-ashmawiya matnul ashmawi waye karanta matnul ashmawi gani nan gani nan ba Allah nan ga wani wanda yake karanta wanda ya karanta littafi ai daga littafi muke so ya karanta to masha Allah yace wa amma fa fa a ba ba wani da wallahi ba ga wani can safa lafiya fa'ammal ahdath guda nawa ne zai faɗa sannan ka gaya muna yadda ya ce matsalar azi me ya ce eh ba shi eh hamsatun aha a'a hamsatun ahdathu hamsatun tau a'a launu A'a, wannan ba wannan ba ba da baka karanta ba. In mutum bai karanta ba, kada ya nemi ma'ansa. Zan koma da kuɗi na shi kenan. Eh? To. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Fa hamsatun. Aiwa, wahiya هي البول والمدي والوجه اها وال... والماء من الحمر ايه الغائب والريح وهما وهو الغائب والريح طب ما شاء الله الله يبارك فيك kun gani jama'a abinda zai koya muku wallahi ba ma karatu ba a karatun fikihu ba a karatun fikihu abinda ya ce abinda ke walwale alwala abubuwa kashi biyu ne ainihin kari da kuma abinda ke sabbaba kari to shi karin ya yake ya ce fa'ammal ahdathu fa hamsatun kari iri biyar ne biyar salasatun fil qubul uku yana daga gaba azzakari ko farjin mace وهي المضي والودي والبول مني da wadi da kuma fitsari wa isnani min ad-dubur biyu kuma daga dubura wa huma al-za'id war-rih shine bayan gida da kuma iska wato tusa abubuwa biyar da ke karya alwallawa yana abubuwa ku yi ka karantawa duk wanda ke son ya bu ku yi ka karantawa ku zo mana kun karanta babun na waƙar rodo gobe za mu ci gaba insha Allah eh eh nace almazi wal wadi eh wazi o mai nace ko mazi da waji da bol shi mazi farin ruwa ne kaman yawo yake fitowa alwaji shi kuma farin kamar madara bayan an yi fitsari ke fitowa yawanci manya ke yin shi sai albasai kuma bauli to muna nan dai a sura suratul anbiya o kafin mu je suratul anbiya ga wani bawan Allah abin nan ina takardar tasu sojojin Nigerian Army wanda suka yi sojojin Nigerian Army 26 regular intake wanda sun yi ritaya suka tara kudinsu dubu ɗari suka ci a ba marayu Allah ya saka musu alheri to wannan sura ta anbiya sura ce wadda take karantar da cewa fa aƙidar annabawa dukkansu gaba ɗaya ɗaya ce sannan kuma Allah na jaraba annabawan da bala'i iri-iri wanda daga ƙarshe kuma Allah da kulashi zai tsirar da su daga cikin irin wannan hali to yau za mu tashi aya ta sha ɗaya yace wa kam qasamna ahlakna Allah yake cewa so da yawa mun halaka min qaryatin daga wata alqarya ai ahluha kanat zalimatan ta kasance azzalima kafira wato wa ansha'na ba'daha qawman akharin bayan ta kuma muka sake kirkiro ko halitta wata alƙarya ko insu mutane na daban falamma hasu ba'sana to lokacin da Allah ya zo halaka alƙarya dan laifinta dan kafircinta ko dan fasikancinta lokacin da suka ji alamu haka ai sha'ira ahlul alqaryati bi halak lokacin da suka ga halaka ta zo idahum minha yarkudun sai kaga daga wannan alƙarya suna gudu ya harbuna suna fita suna gudu musri'ina suna masu gaggawan fita daga wannan alƙarya domin sun ga musiba da azaba ta zo ashe mutane in sun dawwama a kafirci ko a fasikanci to Allah na zuwa da halaka lokacin da halakan ta zo waɗannan mutanen nan da ke wannan fasikanci kuma su ne za ka ga sun fara neman gudu suna masu gaggawan gudu daga wannan halaka da Allah faqalat lahum almalaikatu istizaan sai malaiku su ce musu malaiku suna masu izgaye da su la tarkudu sai malaiku ce la tarkudu kada ku gudu kada ku gudu ku tsaya ba wani masu gudu su gudu ku tsaya ku tsaya warji'u ila ma utriftum ku koma zuwa ga abinda aka jiyar da ku dadi na intum fihi a cikin shi wa masakinukum la'allakum tasalun da gidajen ku ko da za a tambaye ku wato ku je ku tsaya na zaka gudu bayan kai ta farna sai yanzu kuma halaka ta zo ka ce zaka gudu ba gudu koma inda kake in kuma inda kai farna تسألون شيئا عن دين عن عن دنياكم على على العاده لعلكم تسألون شيئا دا تنبيهكم game da duniyarku ala al'ada akan al'ada wato ma utriftum in ku duba mushaf din zaku ga an ce ha'un aka mai da ita ta'un aka mai da ta ha a kuskure ne wannan na tiba'a qalu To abinda za su ce ƙalu ya litambe ya wailana ya kai kyautauna halakana halakuna wato ya halaka wato halakan mutazo inna kunna zalimin lalle ba kasance mu azzalimai ne bil kufri da kafirci domin duk lokacin da Allah ya zo da azaba azabar kafirci ko fasikanci shi mai yi ya san abin da ya sa Allah ke halaka shi ya sani kuma zalatar ka da ababu to Allah ce fa maza la tilka da'awa tilka kalimat wa inna kalmomi inna kun ya wailana inna kunna zalimin ya wailana inna kunna zalimin kaifanmu mun kasance dai mu azzalumai kun ga sun iya tirafi karshe amma wannan ba zai amfani ba fa ma zala tilka da'awa tilka kalimar da'awa ba za ta kasance ba abin da suke kira biha da shi ko ya raddi nuna suna kara maimaitawa ya wailana inna kunna zalimin hatta ja'alnahum hasidan hasimun mai da su kamar wanda aka girbe kamar karmamin da aka girbe shi da lauje yani kazzar al-mahsud bil manajin bi an qatilu ya zama an karkashe su wasaru hamidin kuma su koma suna masu kamar matattu ai mayyace ka khumudin nar idza tufiat kamar dai wuta lokacin da ake kashe ta haka za su zama da suna da rayuwa kamar yadda wuta take balbal da an je an sa mata ruwa ta mutu haka za su musu koma to haka Allah ya halaka al'ummomi alƙaryoyi iri iri daki daki kuma kowane da nata laifi shin wannan ba zai samu ma min kajin tsoron yin laifi ba cewa Allah ba zai iya halaka mu da laifin da muke yi ba wannan gargaɗi ne da tsoratarwa domin mutane su dawo da hankalinsu kuma kowa ya san laifin da yake yi domin Allah ce wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kowa ya sani duk wani dan adam duk komai kankan shi ya san abin da yake yi. yana da dan karamin yaro ya san abin da yake bai su maman shi da maman shi maman shi gani ya sani saboda haka dukan mu mu tuba mu nemi gafaran Allah shi kuma Allah mai yawan gafara ne mai yawan tuba mai tausayi in mun yi haka suku ga in Allah da ya yi wani abu kamar yadda ya taimaka kawo Yunus Allah ya kwaranye musu azaba to mu haka Allah zai dauke mu da wata azaba sun ba asbata ta'ala fi ma yati to ayoyin da za su zo Allah ya tabbatar infiradihi bil mulk cewa shine kadai ya kadaita da mulki wani fa kullu naw'in min shirka kuma ya kore duk wani irin nau'i na tarayya ma'a ahad tare da wani fihi a cikin mulkin shi wato mulki na Allah ne shi kaɗai bai tarayya da wani a wani abu na cikin mulkin shi to Allah ya karkato yanzu ya muna bayani ya tabbatar muna da haka ya ce wa ma halakna sama'a da ya ce wa nafa kulla nau'in mina shirka sai aka yi min guda biyu a cikin mushaf a cikin tafsirin sai a cire shi ma kowane aka cire a duk ɗaya ne a a duk eh eh ko na farkon aka cire ko na biyun a duk zai zama ɗaya mina sharika ما أحد فيه فقال الله سيتي من ما خلقنا السماء سماء والأرض وما بينهما لاعبين يجب محلت كما محلت سماء da ƙasa duniya wato da kuma abin da ke tsakanin su su biyu la'ibin muna masu wargi muna masu wasa hadithina min gairi qasdin ba ta wai wato mun yi su ne da wasa ba tare da niyya ba bal dalila ala qudratihi wa nafi'ina ibadahu mun yi su ne domin su yi nuni zuwa ga ƙudurar Allah kuma domin amfani ga bayan shi Allah ce bai halitta su ba sammai da ƙasa suna cikin wasa la'ibe wasa mu yau da Allah ya buɗa muna wani ƙofa na sararin samaniya duniya musulmanta da kafiranta yanzu suna gani zai san adadin yawan taurarin nan da adadin yawan wayannan kawakin da majarrat da abubuwan da ke cikin sama da duhan hayakin da ke cikin sama abubuwa da ke cikin sama yadda Allah ya jefa su jibga su da adadin su da yawan su da girman su ya san wannan alaman ba da abu wasa bane sannan kuma har yanzu ko da yake akwai su nassi da ke nuna akwai wayansu halittu cikin sammai amma an nema an nema don nisan wuri an rasa motsi na mai abu mai rai wannan ya nuna ƙudurar Allah ƙudurar Allah da yake cewa ran tashin kiyama ɗan aljanna za a ba shi irin duniyar nan goma mafi ƙarancin ɗan aljanna kenan irin duniyar nan goma ba wanda ake ta faɗa kai mafi ƙarancin ɗan aljanna to yau ɗin nan an ce mutanen da ke da rai sun fi waɗanda suka mutu da yawa tun daga adam har yanzu wanda ke da rai sun fi waɗanda suka mutu yawa to da da da suke da rai da wanda suke mutu da kuma mutanen yanzu da suke da rai ɗan bani adam in ka tara su ko biliyan nawa ne ɗauka ma an ce an kai biliyan ɗari kun sai zo wajen takwas ne dauka an kai biliyan ɗari to ko wannan galaxy milky way namu da za a raba ma mutane ranaku ba wai duniya ba ranakun da ke ciki kowa zai wuce goma goma kafin a fita a ce aji kuma wayansu taurarin da wayansu galaxies da ke cikin sararin samaniya والله واسع عليم wannan ya saka san kudura Allah da ƙarfin shi to Allah ne ake cewa ka bautawa shine kake sa shi cikin tarayya da wani a cikin mulkin shi ne Allah ce lau aradna to Allah ce lau aradna an natakhadha lahwa to kuma da ma muna so lau harful imtina li imtina da ma muna son a ce mu yi ma lahau ma yulhi bihi abinda yulha bihi abinda ake lahau da shi min zaujatin aw waladin ko mu rike mata aure ko ko mu rike yaro da muna so abun wa lahau lattakhadnahu min ladunna da mu rike shi daga wurin mu min indina daga wurin mu la min inda ahli al-ard ba daga wuraren mutanen duniya ba aw min ghairihim ko ko wani su min makhluqat al-musakhkhara lil ibada ko wurin wani su halittun nan da aka hore su domin ibada da sai mu dauka daga wurin mu kun ga wannan aya ma ta ƙara nuna cewa abin da ke wurin Allah daban abin da ke wurin halitta shi daban tunda sammai da duka taurarin da suke kuma dukkan su suna tafiya tare ne da tsari tare da an samu gaucewan wani ko wani abu to duk zai iya bata tsarin gaba daya wanda yake ya nuna kenan wannan tsarin sama da ƙasa ba wato min injina wa min ladunna min ladunna da Allah na so yace da zai rike abubuwan wasa da lahawu daga wurin abin da ke wurinsu su ba abin da ke cikin duniya ba da cikin sammai amma Allah ya ce in kun in ka in in kunna fa'il in mu kasance mu ma ba su aikata zalika ba hafsu aka sha lakin na amma abin da kuke shine gaskiya lam naf'alhu wa mai haka ba falam nuridhu kuma ba ma so haka Allah baya so ya ce shigo cikin duniya yana wani abu na wasa wannan nuna kenan akwai infisali infisali shine rabuwa tsakanin ubangiji da kuma halitta shi Allah daban halitta shi daban amma da Allah na so wani abu na lahawu da zai yi shi wurin shi da abin da yake so to me Allah yake cewa bal naqfu bil haqq To abinda kawai Allah ke yi bal na abihu na rumi da haƙ muna jefa gaskiya ne. Mene gaskiyan nan da la'ilin iman abubuwa da ke nunawa zuwa ga imani. Alal batili akan abin da yake barna ƙarya alfarafat wal kufur abin da yake ƙariraki da canfe-canfe da sauransu wal kufur da kafirci. fayadmarruhu yuzhibu wato Allah jefa gaskiya akan ƙarya sai gaskiyan nan ta tafiyar da wannan ƙarya fa idza huwa zahiq sai ga ƙaryan nan ga ta nan zahiq tana tafiya wan kuma aka ce wa dammuhu fil asl da maza dammuhu din nan kalma fayadmarruhu a asalin larabci asaba dimaghahu in bidda in an daki mutum a kwakwalwa akai wa huwa maqtal kuma kun san duk wanda aka dake shi akai wani mutuwa ne to haka gaskiya take zuwa taddaki ƙarya in ka jassada ka mai da ƙarya kamar mutum to gaskiya akai take duka dukan ƙarya in ta dake ta kuma ta bata mata kwakwalwa ta mutu wa lakumul wailu al'azab ayyuhal kafirun kuma lalle wani ya tabbata gare ku ku kafirai bai da shi yace wa lakumul wailu mimma tasifun kuma kuna da bane daga abin da kuke sifantawa ba wai sai mace da ɗa ba duk abin da ka siffata ma Allah wanda bai da shi to bane Allah ke gaya muna baqara fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksubun bane ya tabbata ga wanda suke rubuta yaktubuna alkitab su rubuta littafi bi aidihim da hannayensu suke rubuta shi kuma yaquluna hadha min indillahi liyashru bihi wannan daga Allah ne suke littafi daga Allah bane ya tabbata ga wanda ya kirkiro ƙarya yace ga wani littafi daga Allah yake alhali ba daga Allah yake ba bane ya tabbata gare shi kuma bane ya tabbata gare su da abinda suke samu na jin daɗi da yin wannan ƙarya al'am Allah ce ma wa man azlama mimman iftara ala Allah kadhiban wa fi zalunci akan wanda kirkiro ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah aw qala ursha ilayhi wa lam yuha ilayhi shay'un ko yace amu wahayi wa lam yuha wa alhali ba mishi wani wahayi ba wa man qala sa unzila mithla ma anzala Allah wanda ce ni ma zan saukar da irin abin da Allah ya saukar walau tara idil zalimuna fi ghabaratil maut wal malaikatu basitu aydihim ila karshen aya bane kai wa Allah ƙarya kace an maka wahayi kai ko da ka ce an mawale wahayi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutun da ya mutun Allah cewa khataman nabiyyin ko ka ce wani an mishi wahayi wannan kana jingina ƙarya zuwa gawa to ba ne saboda mutane su bar wasa da ƙida su bar wasa da wannan labarin suna karanta ayoyina suna wucewa a ma'ayoyin hujjoji da akan mutane kuma Allah ya ce wala hu man fi samawati wal ard To Allah ce wala hu ta'ala shi Allah maɗaukaki yana da man fi samawati wal ard man in an ce man abu mai hankali in an ce ma abu mara hankali to Allah yana da duk abubuwan da ke da hankali fi samawa cikin sammai wal da cikin ƙasa wa man indahu kuma wa'annan masu hankali wanda suke wurin shi shi Allah la yastakbiruna man yani man fi samawati wal ardi milkan ya mallake su falaysa lahu fihi ma ibnun aw sharikun baida yaro ko wani wani sharik mai tarayya da shi a cikin wannan mulkin mulkin na Allah ne shi kadai wa man indahu ay malaikatul muqarrabun kuma wanda suke wurin Allah wato mala'iku wanda suke na kusa mubtada wa khabaruhu me labarin su la yastakbiruna an ibadatihi ba sa yin girman kai an ibadatihi na bautawa Allah wala yastahsirun ay la ya'yun kuma ba sa yanke ibada wala ya tabo na fiya ko ba sa gajiya ibada ce suke yin ta ga ta nan sarmadan ba sa gajiya da wannan ibada yusabbihuna يسبحون الليل والنهار لا يفترون سنة تسبيحي subuhun ƙudusun rabul mala'ikatuwar subuhun ƙudusun numfashinsu kenan numfashinsu tasbihi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi shine numfashinsu yusabbihuna al-layla wan nahara la yafturun ba sa gajiya anhu kana falki kana numfashi kana ci abinci kana numfashi kullu inda muke numfashin nan haka mala'iku suke wa Allah tasbihi ku tuna lokacin a baqara in Allah ya ce wa qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa me suka ce qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu wa la ta'lamun Allah ya ce zan sa khalifa a doron ƙasa mala'iku suka ce a ta ji alufi ya manyan sirfiya za ka sa mai fasadi a ciki mai zubar da jini ga shi na hannu nusabbihu bi hamdika wa nuqaddis wa nuqaddis wa la ta'lamun duk da tasbihu ku na samu da na samu da ku sani ba wa allama adam al asma kullaha zuwa karshen shi da ilimi ya kawar bani adam ya ilimi to matsalar da muka samu yau kazo na kai mota an kai mota gyara sai na ga wani dan abu an canja shi dan wani dan karfin waya dan waya ci haka da roba dubu goma sha biyar naira dubu goma sha biyar shine kwamfutan da ke taba ac yana yana sa yanke dubu goma sha biyar daga jamani ake yin shi na duba shi na duba shi na ce kai mutanen nan sun muna nisa domin ina tunanin yaushe yaushe har muka fito muka fara muka iya har muka zo muka iya wannan su alhali sun wuce nan an muna nisa to me ya kawo muna nisa akwai kuskuren cire fikihun nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah ya samu khulafa inni ja'ilun fil ardi kowanne a cikin kunnan khalifan Allah ne a duniya da ya gawa annabi Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi yace fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi' al hawa kai mu mutane adalci kuma kaka bi son zuciya kai khalifa ne kai adalci kaka bi son zuciya to abin da ya faru shine sai aka karkace da mutane daga khilafa ta duniya mu tsaya mun kulafa Allah mu tsaya ai adalci mu tafiyar da mutane Allah ya ba mu haske ya ba mu littafi ya ba mu annabi ya ba mu komai da kake sani maimakon mu tsaya mu yi jagorancin mutane sai malamai suka karkace a wani karni sai suna ƙoƙarin su mai da mutane su yinka ibadan mala'iku subuhun ƙudusun subuhun ƙudusun subuhun ƙudusun Allah bai yi ka zama mala'iki ba ya san da su masu subuhun ƙudusun ya ce kai ka zo duniya a ta ji alfiya man yusufu fiya wa yasufu dima'a wa nahanu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu ka zo za a yi zubar da jini kai kai adalci ka zo za a yi ɓarna ka hana ɓarna to wannan bai iya yiwuwa sai da ƙarfi na soja kowa askariya sai da ƙarfin iktisadiyya ƙarfin tattalin arziki sai da ƙarfin tsakafa cewa kuna da halaye da abubuwa masu kyau sai kuna da su ƙarfin sojan nan Kur'ani bai ban mu ba sai da ya gamu da inda ƙarfi yake wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin-nas wa li'lam Allahu man yansurahu ba Allah ya ce kai khalifa ba sai za ka tafi Allah da ƙarfi kere-keren makamai kuma Allah bai ban mu haka ba sai da yazo ya gaya mana yadda ake narke ƙarfi a sa ƙitr yadda zai ƙarfi ba zai tsatsa ba duk ya gaya muna ga kayan aiki da za ka tsare adalci kai kana can kana so ka zama mala'iki ka ɗauko ta doguwar tasbiha ko dare da rana kana tasbihi ban ce ka kai tasbihi ba ku fance ni ku fance ni ma'ana wanda ya je ya koyi injiniyarin shi ke bin ƙur'ani kuma shi ke aikin da Allah ya halitta shi don yayi yau ga arna sun zagaye ɗaya da ɗaya suna ɗaukan mu sun ɗauki saddam sun gama da shi ko ba ka ba muna tafi a saddam hisbul ba'ad mutanen ba'ad ne amma bawan Allah nan lokacin da aka zo rataye shi me ya faɗa bakin shi la ilaha illallah wa rasulullah ashe duk wannan abin da ka gani yana nan da imanin shi suka gama da shi suka je afghanistan suka yi kace-kace da al'ummar amma allah ya ba su nasara yanzu yanzu kuma sun zagaye me yanzu haka suna so su kai hari kuma muna nan muna kallo kasashen larabawa yansu ko da yake su ma sun ga al'amarin wasa da wuta ba babun wasa ba ne sun fara kamar yadda suke ma musulmai munafunci sun fara ma turawa ma munafunci la ila haula wa la ila haula sun fara muzabzabi na baina zalik wasa ne su zo su zagaye ku da makamai to ni abu ne yake magana wai a zo a zagaye mu da makamai da mu ne musulman za mu je mu zagaye wai yan kaumun kafiri na asin mu ce sai kun musulunta kun gane ba mu yi ba to wai sa mu yi ba muna can an kakkasar da mu muna ta wani abubuwa darwish ana halwa ana kokarin kullum a nuna ni waliyi ne kai waliyin ne kuma masu magana walittakan nan kuma yanzu duk wallahi ba ma tsoro a alamin islami sai masu magana walittakan nan wallahi domin duran da aka ce a haɗa kai akan wani abu su ne za su batse su koma wurin kafirai da wasu ce a mu musalimun mutanen zaman lafiya ne ba mu da wani abu أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ai ɗan adam ne duk yanda ka so ba wannan sura tana koya mana annaba wannan sai Allah ya jarabe su ba Musa alaihi salam ya aka yi Fir'auna bai jarabe shi ba Isa alaihi salam mutanen shi ma bani Isra'il ba su jarabe shi ba lalle lalle sai an kashe shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ya taba wani bai taba kowa ba amma Quraisha suka yi sai sun halaka shi ba ya'ani in dai ka fito da gaskiya za a yi wallahi sai an nemi halaka ka me yasa ka halaka Saddauna me yasa halaka Murtala inda za ka yi gaskiya wani zai halaka ka saboda haka shi yasa Allah ya ce ku yi tattalin kare kanku in an zo halaka ku na saukan muku karfe na yi muku kaza ku yi kayan jifa Allah gaya muna za ku yi adalci amma sai kun yi tattalin kare kanku saboda ka zuta islam wo ta magana yaki ne islam magana kai hari ne magana wai suna samu muna ma inkari no islam is a peaceful religion ne ne eh it's a peaceful religion la shak amma inkarin da muke yi mu ba ma ba ruwanmu da yaƙi babu kwana amma ba wanda ke kashe kuɗi wurin tattalin kayan yaƙi kamar su mutum ne ke tattalin kayan yaƙi ya kashe maƙudan kuɗi ana mai ƙere-ƙere kayan halaka ɗan adam sai ka tuhumar ka kai da baka da komai ya ce kai inna ɗan ta'adda ne kai inna ɗan kaza ne suka ce a'a ni ba ne ka zo ma ka ga gidana ba ma kayan yaƙi sam sam sam shi kuma yana tattalin kayan yaƙin fa yanzu shi suka so su ba iran iran ta ta zama daban daga afghanistan ko da yake suna da kama suna da bambanci afghanistan ƙarfin imani al-imanu billah wa bi qudratillah suka galaba america sun galabata ta gaji ita iran in ta samu nasara kan tura wannan don ta yi abin da allah ya ce wa idulahu mastatun ne an ce a yi makamai sun yi makamai iyakan mastatun iyakan wanda za su iya sun yi ƙoƙarinsu amma ni abin da yake bani mamaki ya wai aka yi duk yawan munnan da kwakwalwan munnan da scientist din munnan wai yaya wai za mu jira domin yau din nan ko da yau ne a ce iran za a je wani katon girgizan ƙasa a cikin duwatsun iran su ce ai mun yi detonating atomic bomb dudududu aka ji ƙasa ta girgiza yau din nan tura za su kwashe kayan su kowa pakistan da ta ga india ta yi aka samu wani bawan Allah a cikinsu Pakistani yana can ko wani ƙasan turai ne a ce suna tsammani ya je yana koyan ko abunan atomic bomb eh abdulkadir khan wannan bawan Allah ya dawo aka dunkule da pakistan ta yi atomic bomb yanzu ta samu zaman lafiya ana girma mata to mu kasashenmu ba ma sirri sirrin ma babu sirri ko akwai sirri kuma cikinmu ne wani zai je ce a gashi ana yi wani ba wai ma yana niyan ba wai ma yana niyan wai ya bayyaka sirri ba ne a'a mu muna da wani hali kullum kana so ka san ka ci ai da mu ake yi a ya can a can ne wancan dutsen ne muke wanshi wai ya burge mutane su ba ma rika sirri to Allah ya samu mu zama kulafa akan ar mu tsayar da adalci sai ya ce kuma abinda zai taimake ku ku tsayar da sallah sallar nan akwai farilla akwai nafiloli ka yi farilla biyar wajibi nafiloli ka yi ikfalu min al'amali ma ta teku na ku yadda za ku iya inna Allah la yamallu hatta tamallu sauran nafiloli ka yi yadda za ka iya Zaka ka fitar da zakka sauran sadaka ka bayar da za ka saka amma ka kwashe kudinka duka hajji so ɗaya a rayuwarka wayan abubuwa za su taimaka maka na tsarkake kanka da sanin kuma hadafin da ka zo duniya amma meye ainihin dalilin da ka zo shi ne Allah ya sa ka kai ne halifan shi a duniya ka gani adalci to sai ya zama mun yi rauni domin mun an karkatar da mu daga wannan ilimin saboda ka yau inna in kai kana engineering kana medicine kana a architecture kana kowane fanni kake yi ka ɗauki wannan ibadan nan khilafa ce wanda kake yi Allah ya aiko ka ka yi ta don ka tsayar da adalci a ƙasa kana da lada kuma da Allah ya ba Adam ilimi sai ya ce wa'annan mala'iku masu tasbihi su je su yi mishi sujada sujada ilimi ashe abinda zai raya mu mu musulmi shine mu dawo mu yi ilimi mu yi masana'antu mu yi mu'assasat maliya wurin wurin kuɗi kun ga matsalar mu yanzu a ƙasar nan ma financial institutions gwamnati ta fitar da biliyoyin kuɗi ta ba bank of agriculture bank of industry bank of kaza bank of kaza bank of kaza duka nawa ne yake zuwa wurin mu musulmi nawa makunan kudi sannan kuma zama muna kuka muna bara ba mu koko muna bara ga mu'assasa can cike da kudi ba ma samu me yasa wayan su suna suna a kai haram haram haram banki haram ne kai baka san in ma ana larura haram yana komawa halal ba kuma na tura gaira bakin wala adin fala ne ɗauka mu a fikihunka haramun ne babu matsala yanzu babu talaucin da ake sayaba mutane ƙuri'ansu babu talaucin da ake karkatar da mutane ta wannan don laluran in akwai hanyar da za ka samu kuɗin gwamnati ta bank of agri ko bank of industry ko ka je ka samu ka je ka yi mortgage bank ka zo ka yi gida mai wanka ta biyan haya a wannan babi kama ina weapons ya kan yaki sai dai mu sayo sannan kowai siyasiya karfin siyasa sai aka zo wani abu tsari an ce yawan ku yawan karfinku to don rashin iliminmu don rashin tattalin arzikinmu shi ma karfin siyasin yanzu ma an kwace an ce kawo muka kawo kamar karamar yarinya a bata alawa ashe tana da sarkan gwal a ce kawo wannan sarkan sai ta ɗauko ta bayan aka bata ne alawan ta muku alawan ma da aka ba mu sai ta faɗi alawan ma ba mu sha ba ko ku sha halin da muke ciki ke da yanzu political power saboda ka duk abinda za mu yi mu dawo da political power shi ne farko hutuwa na farko taki na farko mu dawo da political power ko san da da ana cewa za a sa wani wani na ce a na san yana da irin wannan matsalolin ne ko an zo ba wani abu akwai wani salman auda malami ne babban malami salman auda yanzu yana kurkuku kulle a saudi arabia don ya wata magana su kuma tsakanin su can amma shi ne muke tambaya game da siyasa a afirka na shugabanni sai ki gaya mana irin shugabannin da muke a afirka ba wani abu da za su tabakawa domin ko na ɗaya ma ba su da ruhi ba su da ruhi tattaka su ake yi yanzu ba ku ga in bature na son abu a ƙasan nan akwai wanda zai hana shi kun yarda haka dan ba ruhi saboda ka yanzu yadda muke in ba mun dawo da ƙarfin siyasa ba political power economic power tana kudu kuma akwai wani babban pastor ya ce 80% na kudin ƙasar da yana hannun kirista yana ba da hujja akan cewa ba a danna kiristoci domin tamanin cikin ɗari na ƙarfin dukiya a ƙasar ne yana hannun kirista ƙere-ƙere yana hannunsu bankuna kam yana hannunsu makarantu ma yana hannunsu jam ɗin da kuke ji joint ne ake kiran shi joint admission ko matriculation ko wai kawo shi wa ku faɗa mu domin mun yi school of basic studies ba mu san jam ba university ke yin test abin da ya faru kuɗin da gwamnati ke kashe wa university university yana ƙarƙashin federal government sai ga a ce abu sai abu ta ce ita tana da catchment area ga wuraren da zan ɗauka jawayen arewa da ke kewaye da ni biyu ke haka sokoto haka maiduguri haka sai aka yi wani shugabansu sai ya ce to ai ga ɗalibansu can university ƙasarsu can ta yi musu kaɗan in sun zo nan arewa sai a ce musu a akwai catchment area sai mun fara ɗaukan namu kuma an yi haka ne don a yi balance ko? sai ce a'a tunda gwamnatin tarayya ke ba da kudin duka na yanzu maganar jami'a maganar wanda ya ci ne ba maganar catchment area saboda kai aka kawo jam saboda ka sai ka yi first choice second choice third choice jam ɗin a yi jarabawa ta kai ka kai ta ke aikawa saboda ka sai ya faru cewa duka 'yan kudu an cika su a makarantun arewa kuma sun cika nasu yau da na san wani ɗan siyasa da zai mun ya ce in ya zo zai soke jam ni zan ɗauko kati na na zaɓe in ce gashi na jefa mishi ba ta da amfani ba amfani kowace university na da nata exams da za ta iya ɗiban ɗalibin da take so kuma akwai catchment area ya za ka cika naka ka zo kuma ka cika mu kun fahimta Allah kiyaye akwai akwai na fulatanci da za mu yi akwai shi akwai sai tambaya Allah ya wanda ya shi mashin ne ya buge mota mai mashi ya buge bayan ya buge sai ainihin wannan mutumin shi kuma ya ba sai ya mota ya taka shi shi ne da cikin su wane ne zai kafara mai mashin ne zai yi ko mai mota mai mashin ya buge mutum a ƙasa shi kuma mai mota ya taka shi to dukkan su biyu sai sun kafara dukansu biyu don sun sabbaba mutuwar shi wannan yake magana ya ce malam menene hukuncin azumin mutumin da aka sokare shi rai shi ya baci sai ya zagi ya ci azumi ya ce shi akwai azumin shi malam ko ko ba azumin shi Allah ya kara wanda ya kaulin zur ko zagi ko wani abu istighfari zai yi astaghfirullah ma azumin shi na nan bai faci ba Amin. To gashi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات إن جت سنيدو إنما ماكو كوجب تمتا والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين يندون دو دوم إللوي لا ترحمة تتالكين ya ikhwati ya onon bandiraɓe aham ɓe nder ladde ɓe nder gilli fillahi ɓe ginmi ginseniɗo ono mawɗo on giɗiya ginseniɗo lakad ja'ana hatha shahar almubarak ndu lewru marndu barka warani en shahru ramadan lewru sumay allazi unzila fihi alquran nder mayru en jippini nde deftere nde modibbo meɗen janganta en هدى للناس هبتك دعدني وبينات حجاج من الهدى والفرقان كما دي دبتري inde ɗo henda hakkunde goonga e fewre e dina e kefirci fa aleykum in ɗum umra um an taktanimo haha l fursatu ko ɗum e ngel carel ngel allah waddani en ngel nder suumay wa ta'amalu amalan yarda allahu azza wa jalla yardahu Allahu azza wa jalla kuma ndaro ɗum kowon ginshiniɗo nder ndu lewru kugal ngal shiniɗo jaɓata e moɗon kuma yiɗa on qala allahu ta'ala allah laamiɗo wi nder deftere muɗum nde en jippini nder sumaye o wi wa isa sa'alaka ibadi anni to maccuɓe am camima dow ahama wayi imiɗon jika maɓɓe ko imi woɗɗi e maɓɓe فإني قريب بآمن إمي دونجي كمات بوجيب دعوة الداعي إمي دونجي بطرن دي ترتو دويم إذا دعاني تو تركيم فكمي جاب تورن دي مابي تو فليستجيبوا لي كم إما جاب تورن دي أم إنوت الأم وليؤمنوا بي بنؤدين أي أم لعلهم يرشدون تو بغادي نون سيرين هبتنا بلاول بنغل فهذا الشهر الدعاء إلى الله والتضرع إليه ndo lewru ndu allah waddi en lewru torde ceniɗo e lestinki hoore yaago e makko fa kasiru fehi do'a alakum ɗoɗɗene e torde ceniɗo gimmoɗon wale ummatil muslimin toranoɗon ummatore annabi muhammad sallllahu alayhi wa sallam jami'an baygo wa isa sa'alullaha al'afiya was'alullaha al'afiyata tori siniɗo jonde jam fa innahu jaa haala wari an ibnu umar an innabii sall allahu alayhi wa sallam qal lilaɗo wi ma suila allahu shey an ahabba ilayhi min al afiya wala goɗɗum ɗum in torto seniɗo ɗum o ɓuri yetke bako in toroɗamo jonde jam to jonde jam wala wala goɗɗum a julata ko ɗume a watta wadki to jonde jam wala innohum fulɓe wonɓe nder ladde kolon ceniɗo nder dow lewru joɗo ɗum jam tubon alon ko gatton shatuɗum ye aybe nder dow lewru ɓuri tedduki dow aybe dow lebbi gotiɗi allahuma inni nas'aluka al'afiya allahuma inna nas'aluka al'afiya fi duniya wal akhira emin ɗon toro ceniɗo jonde jam suudu duniya e ñande jango اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا sino ɗum min ɗon toroma jonde jam duniya amin e ñande jaago amin wa ahalina e yalje amin wa amwalina e malle amin summa ah, allahumma star ah, mastur awratina sino ɗum min ɗon toroma sudda sirriji amin وآمن روآتنا جئنا من جم اللهم حفظنا من أنتر ما عندنا من من بين أيدينا يسوع آمين ومن خلفنا باو آمين وعن أيماننا يا معامل وعن شمائلنا نهو وجنا آمين ومن فوقنا دو آمين وأعوذ بعظمتك من أنترون ترو ما عندنا من جمانغو مادا من أن نقتال من من تاتي من تاتنا goɗɗo ɗon waɗana min ko halli ko ɓurda dow amin e nder nder sur duniya kinnohon fulɓe miɗo nodda o garten laatoɗe aduna e woɗɓe kuma allah laamiɗo windana modibbo meɗen baraji allah renana en mo fuu gonɗo giɗɗo waɗa cheru dow makko allah laamiɗo renana en mo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh
Thank you.
That's why you- yeah, okay.
ka shiga lanci ya shi بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Amin.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وعلى آل محمد Amin.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya Amin.
Allah ka ƙara wa malan lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu Amin.
akwai ɗan wajen shehin malami a Sheikh Sunusi Gumbi nan a na makotanmu wanda ake kiran shi Irfan ya je rashin lafiya ya je jinya Masar Allah ya karɓi ransa so Allah ya gafarta masa Allah ya yafe mishi Allah ya kankare zunubansa Allah ya sa aljanna ta zama komarsa Amin.
mu kuma in ta mu ta zo Allah ya karɓi rayun mu muna masu kalmar shahada muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana imani duk waɗanda suke kallon mu a nan da wanda suka zo da wanda suke sauraro a waje da wanda suke bin mu ta kafofin yada wato sada zumunta muna roƙon Allah madaukakin sarki kowa Allah ya biya mishi bukatun shi ta alkhairi ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين الرحل والحمد لله رب العالمين
Amin.